الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Wabat, assalamu alaikum ya jama'atul musulmi. Bayan godiya wa Allah da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yau ma Allah ya kaddara za mu ci gaba da karatun da muka saba a cikin wannan littafi mai albarka shi ne littafin akbari ko ta ta amina son a muna zancen sujudu sahawi wato sujudar rabkanuwa a sallah wancan sati mun gabatar da yadda idan mutum yana karatun fatiha a sallah sai ya manta wata aya to idan aya ɗaya manta ya yi ragi kenan zai ƙabliya amma idan ya manta ya kai aya biyu ko aya uku dole ne sai an gaya masa ya cika ko kwa ya duba ƙur'ani ya cika dan in aka rasa aya biyu ko aya uku a Fatiha sallah ta rushe babu rancen sallah amma idan sura ce idan ya karanta aya daya a sura ko aya biyu sai mai ya kare ya kasa gaba ya kasa baya to abin da ya kamata yayi shine sai ya ruku'u sallarsa ta yi kyau ba tare da sai yayi wani gyara ba to a dare wannan gurin muka tsaya a haka wala tabtulu salatuhu sallar sa bada fashi ba wa man dafa almashi baina yadayhi wanda wani yazo yana sallah zai wuce ta gabansa ya ƙetara shi ko ko ya wuce ta gabansa misali in a waje ake sallah ko ko a masallaci amma akwai gunda zai iya kaucewa ba sai ya bi ta setin gaban mai sallar ba da ya zo sai ya kare shi sai ya masa haka ya ije shi wato ya ture shi a masallaci kaga wani ya zo zai wuce ta gabanka kuma akwai gunda zai iya zagayawa ba sai ya wuce ta gaban naka ba ko ko a waje ka aje sutura maimakon ya bi ta bayan suturan gabar da suturan sai ya ce sai ya biyo ta yamma da wannan abin da ka aje suturan sai kai kokarin kare shi wannan kenan aw sajada ala shiqqi jabhatihi ko sai kai sujada a gefen goshi a ƙa'ida ana sujana ne a tsakiyar goshi sai kai sujada ta nan ko kai sujada ta nan na biyu kenan aw sajada ala tayyatin aw tayyatayn ko ko sai kai sujada bisa naɗin rawaninka guda ɗaya ko ko naɗin rawaninka guda biyu ko ko fularka sai kai sujada akan fularka me yiwa na jawo fular goshi na sanda zan sa goshi na sai zama ba goshin na sa ba hular na sa ko fula ko rawani sai na sa shi a ƙasa ko akan taburma ba goshin ba to wannan duka ɗaya daga cikin wa'inan uku falashai a alaihi ba komai a kansa in an ce falashai a alaihi ba kai laifin da za ka yi wani gyara a sallah na ƙari ba ko kuwa ba kai laifin rage ba amma dai in dai mutum yana sallah in a waje ne ya tabbatar ya sa wani abu a gabansa in akwai bishiya irin wannan sai ka komo yamma da ita in ba bishiya irin wannan sai ka samu wani sanda sai ka kafa shi a gefenka ta wajen dama ko ta wajen hagu amma kar ka kafa sandan setin gabanka saboda kar shedan ya zo ya tsaya ya maka wasu wasi a wannan sandan fa da ka kafa ko wana da wani tasiri a cikin sallar da kake sai ka dan kafa shi dan gefen dama ko dan gefen hagu kar ya setin ka da kake sallar wannan shi ake cewa sutura amma duka wannan hukuncin sallah a waje ne amma in sallar a cikin masallaci ne to babu dalilin da zai sa kana sallar farilla ko kana sallar nafila wani ya zo shi ya wuce ta gaban ka ka shi in ya zo sai ka yi haka ka kare shi in ta dama ya zo sai ka yi haka in ta hagu ya zo sai ka kare shi amma kar ku yi yadda har za ku yi kamar fada eh kar ku yi yadda za ku yi fada dan in wannan aikin yayi yawa na kare shi ya nuna zai wuce ka nuna kar ya wuce kuka yi ja'in ja har ya zama ka bar gurbin sallar ka kaga kuma wani abu daban ya shiga don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana sallah kar kowa ya wuce ta gabansa duk wanda yace zai wuce ta gabansa ka kare shi domin in yace sai ya wuce ta gaban ka ya zama shedani babu kyawu dai a takeice shi yasa ake so a daidaita sahu in a masallaci ne safin ya zama kusa-kusa in ya zama kusa-kusa kaga ba yadda za a yi a ce wani ya wuce ta gabanka haka in sallar nafila za ka irin ko tahiyatul masjidi ko ko bayan an idar da sallah ana yin nafila abinda ya zama ya gagari mutanen yanzu annabi ya ce tsakanin kowane salloli guda biyu akwai sallah bainu kulli azanaini salatu tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah akwai sallah bayan kafin a zo a yi sallar farilla akwai sallah da ake bayan an yi sallar farilla su ake ce nafila kafin sallar farilla ana ce mata gaisuwar masallaci bayan an idar da sallar farilla in dai ba la'asar bane wannan ana ce mata nafila wanda ake samun ƙarin lada mai yawa to kar kai da kai agun wanda mutane za su na wucewa ta gaban ka ko da sallar nafila ne kuma sallar nafila tana da muhimmanci to Allah a dage ana yi idan sallar ka ta samu na kasu to za a ɗai munafilan ne a cike gurbin kuma annabi ya kwaɗaitar Allah ji ƙayin wanda zai samu salloli a takaice raka'a goma sha biyu tsakanin dare da rana duk wanda zai yi nafila raka'a goma sha biyu tsakanin dare da rana to Allah zai gina masa ƙanƙararren gida a aljanna amma dan an ce raka'a sha biyu matuƙar ƙaranci kenan inda za ka yafi raka a sha biyu ma za a yafi mazala na ce duk wanda Allah ya ji kayin wanda ya yi sallan nafila kafin sallan la'asar ya samu ya yi raka a hudu to Allah ya ji kansa Allah masa rahama to kaga dai duka ana faɗaitarwa ne a yawaita sallan nafila in kana da himma za ka samu dama ka yi ƙoƙari ka yi sallan nafila adadin da za su cika ta yi sallah hamsin domin an ce a yi sallah hamsin da farko sanda aka yi isra'i da miraji aka ce sun yawa ana rage har suka dawo goma sha bakwai wato saukacin sallah guda biyar kenan ko sallah guda biyar da aka bar mana raka'a nawa ne raka'a sha bakwai to raka'a sha bakwai nan kaga in ka samu shafa'i da wuturi sun zama nawa sun zama ishirin in ka samu raka'a talfajari raka'a biyu sun zama ishirin da biyu in ka samu sallar walaha ko raka'a biyu ko shida ko takwas kaga sun zama 20 da wani abu haka kuma idan ka dan yi nafilfili da daddare sai su cika ta maka ka samar ka a 50 din kaga ka samu abin da dama aka fara ba wa annabi adadin raka'o'i guda 50 to duka wannan ɗaya daga ciki ko ka ije mai ka ture mai tafiya a gabanka ko kai sujada a gefen goshi maimakon ana yi a tsake sai ka dan samu dalili duka wannan yana iya faruwa sallah a gefen goshi in ka tafi aikin haji aikin tsabar matsi wani lokacin ba za ka samu wanda za ka sanar ba sai dai ka sanar ɗin konan ko ko kai sallah a naɗin hula ko naɗin rawanin ka duka wala shi'a alaihi ba komai ba qabli ba ba'adi wala shi'a alaihi fi ghalabati al-qai'i wal khalasi wala shi'a alaihi babu komai akan masallaci fi ghalabati al-qai'i idan kana cikin sallah sai amai ya rinjaye ka amma fa ba da gangan ba sai hararwa ya zo maka amma hararwan fitansa bai gigita ka ba har yadda za ka ba da baya a ƙibla. To don ka yi hararwa kana sallah ba komai, ba za a ce ka yi hararwa ai ka yi ƙari ba, ai cikin sallah ba hararwa sai ka yi ba'adi a ba ba'adi. Sabida me, sabida ba da gangan ba ne, galabatil ƙai'i, amai ɗin ne rinjaye ka. Haka kuma wal ƙalas da ƙalasi, ƙalas shine kamar ka ce ƙwarnafi ko abin da masu alsa suke zubarwa. Babu komai akan mutum idan hararwa ya rinjaye shi ko kwa kalasi irin ƙwarnafin nan da yake rinjayen mutum ya je yana cikin sala sai kai gatsa sai ka ji wata mai tsami to dan ka zuba da ita gefe in ba a masallaci bane ba a ce kai ƙarin da zaka yi ba adu ba fi salati wasu haul mamumi ya hamiluhu imam ina fatan ba mu tsallake karatun ba ko a dai da muka tsaya ba wancan satin anan dai ko yawa wasu haul mamumi يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص فريضة وصحول المأموم رب كان ور مامو مامو شيء wanda yake bin liman mutun yana bin liman sai dan yi rab kanwa watakila rab kanwa da yayi a bai tasbihi a cikin ruku'u ba ko ko rab kanwa da yayi bai karanta fatiha ba to in dai in dai rabkanwa mamun in dai shi mamun ne rabkanwa yana bin liman to ya hamiluhul imam liman ya dauke masa sai dai in ya kasance rabkanwar da yayi wato min na kasu faridatin ya bar farilla ce in farillar ta karatun sura ne ko ta karatun fatiha in sallar ana yin karatun a sarari ba komai dan baka karata Fatiha ba baka karata sura ba matukar dai kana jin karatun liman din wannan ma ba a ba, ba a cewa kai rage idan kuma sallar a boye ake yi a mazhabar malikiya in a boye ake sallar to ana so ba dole bane zaka iya karanta Fatiha ba dole bane amma ana so ka karanta Fatiha in sallar a boye ake yi to amma idan shi mamu sai ya rage wata farilla kamar kana sallah sai karabka na kai a matsayinka na mamu sai liman ya ruku'u ba kai ruku'u ba sai liman ya sujada sai karabka na ba kai sujada ba to fa nan babu hanyar gyara gashi farillar kake yi gashi farilla ce ruku'u farilla ne sujada sai ka sake watakil ko gangaɗi ne ko ko shigulgula irin na yawan tunani har liman ya ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya tafi sujada duka baka sani ba to anan in ka rasa ruku'u a takaice kamar yadda zai bayani a gaba ko ka rasa sujada fa ba raka'a in dai aka ce ka rasa ruku'u ka rasa sujada to wannan raka'ar ba ita saboda haka inda liman kake yi ba zai iya ɗauke maka wannan aikin ba to wa iza sahal ma'amum gagun da zai bayanin sa filla filla wa iza sahal ma'amum idan mamu ya rabkana yana sallah da liman a bayan liman sai ya rabkana auna asa ko kuwa yayi gangadi ko yayi gangadi yana sallah da liman sai ya rabkana sai yayi gangadi kaga dan rabkana da gengadi shi zai sa ayi ruku'u ko ayi sajda baka sani ba dan ba ma ce barshi ba dan barshi kan ai ba gurbin da zai zai samu bane a sallah an gengadi ne a cikin gengadin za ka iya rasa ruku'un ko sajda aw zuhima ko ko a'a ba rabkana yayi ba ba gengadi yake ba an matsaye shi ne ya kasa samun daman ya sajda ko ruku'u duka wannan hukunci ba za ka san haka bane sai ka je Saudiya daidai kwanakin nan da ake, ake cika wato kamar ran, ran goma ranar kenan ran sallah baya wannan lokacin cika ko kuwa an doso lokacin da za a fita mina wato ran, ran shida da ran bakwai to baya lokacin cika amma ran takwas yawanci ana fita ne wajen gari ana fita mina haka kuma idan umra ka je goman nan na ƙarshe shi ma haka ake fuskanta haka kuma idan aikin hajjin ya doso ranar juma'a wani lokacin ba za ka samu damar ma ka sa goshinka a ƙasan ba shine yace auzu hima ko gengedi ko rabkana ko ku aka aka matse shi ya kasa samun damar yayi ruku'un ko ko sujada to shikenan wa huwa fi ghayril ula wannan abin da ya same shi sai ya zama aka yi saɓani ba a raka'ar farko ba a in a raka'ar farko ne sai kai gengedi baka yi ruku'u ko sujada ba ai ba matsala ka zo da liman ka fara raka'ar farko sai ka sai ka rabkana ko ka sai aka matsayi ka ka kasa ruku'u ko sujada ko kai gengedi kawai abin da zaka tashi in kaga a raka'ar farko in kaga liman ya tashi ka tabbatar ka fara jin abin da ya karanta ya karanta fatiha amma ka fara jin ya karanta warhe kaga ka tabbatar ka ji abin da ya karanta sanda ka dan bude idanka kawai sai ka ji ya faranta fatiha ya karanta alam na shari'a aisha kaga ka san ka rasa raka'a ɗaya ko to wannan ba matsala wannan raka'a kawai sai ka bai jefa da ita idan liman ya ci ta yayi sallama sai ka tashi maimakon an fara sallah da kai kai ma kai sallama to ba za ka yi sallama ba kawai sai ka tashi sai ka karanta fatiha da warhenka ka san ka rasa ka farko babu qabli babu ba'ada akanka to shine yasa ce auzuhima ko ku aka aka matsaye shi an ruku'i bai samu damar ruku'u ba wa huwa fi ghairil ula amma ba ba araka farko ba in araka farko na faɗi hukuncin sai zama wata gil araka'a ta uku ne ko ta hudu ko ta biyu to fa in dami ati idraki imami qabla rafa'ihi min as-sajdati saniya fa in dami'a idan yana tsammani shi ma mun nan da aka matse shi ko gangadi ya same shi ko ya rabkana in yana zaton fi idrakil imama zai iya riskal liman qabla raf'ihi min as-sajdati saniya gabanin ya dago daga sajida ta biyu yana jin zai iya riskal liman kafin liman ya gama sajida ta biyu yana tsammanin haka raka'a maza a gaggauce sai ya ruku'u idan ya ruku subhanallahi rabbil azim subhanallah sai ya ce sami Allah liman sai ya koma sai ya sujada sai ya sake sujada kaga ya samu kenan liman wala hikahu sai ya sare da shi an ba wani matsala wa illan ya tsimi idan kuwa san da ya gane bai ruku'un ba ko kusan da ya gane bai yi sujidar ba ashe shi liman yayi ruku'u yayi sujida har ya taso kuma ba a raka da farko ba nace in raka da farko na faɗi hukuncin ba matsala sai a jefar da wani raka to tarakar ruku'a in ka tabbatar ba za ka yi wannan aikin ruku'un ka yi sujida ba ka har ya taso wata raka'a ta uku ko ta hudu to tarakar ruku'a sai ka bar ruku'u wa tabi'a imamahu sai ka bi limaminka wa ƙara raka'atan kaga ka rasa raka'a ɗaya sai ka biya raka'a fi mauli'iha a gurbinta in mai sura ce watakila raka'a ta bi na Aisha ko ko watakila raka'a bi ce a azhar ko raka'a ta bi a al'asr ko raka'a ta bi a magarba kaga akwai sura to shikenan ba'ada salami imamihi bayan limaminsa yayi sallama sai ka biya wannan kaga shikenan shine gyaranta wa in saha an sujudi wannan mun yi zancen karab kana ne a ruku'u kenan wa in saha idan mutun ya rabkana an sujudi daga barin sujada aw zuhima ko ko baka samu sujada kai ba an matse ka saboda tsabar matse ba gunda zaka sa goshinka a kasa aw na asa ko ko sai gengedi ya same ka hatta qamal imam ila raka'at ukra har limamin ka ya tashi wata raka'a ta ƙarshe ba wannan ba baka samu ruku'u ba a baka samu sujada ba saboda gengedi ko rabkana ko matse sanda ka bude idan ka sai ka ga limamin ka har ya tashi ya fara wani karatu baka samu marka ya sujada ba mun riga mun ce kuwa in baka yi sujada ba ruku'u ba ruku'u a sallah ba sujada ba wannan raka'a to sajada idan in kaga halato ta wata raka'a sajada sai kai sauri sai kai sajada in dami a fi idrakil imam idan kana tsammanin zaka riski liman qabla aqdar ruku kafin ya kullar ruku ka saraka a ba a kulla ta bata yawa sai an kullar ruku misali a azhar an yi raka'a daya da aka yi raka'a daya an taso an yi raka'a ta biyu to raka'a ta biyun sanda ka duba sai ka ga liman ya yi sujada har ya taso an yi zama har ya taso yana ƙoƙarin za a yi raka'a ta uku. To ne ce idan kana jin a raka'a ta biyu za ka yi sauri ka yi ruku'un, ka yi sujadar kafin limamin ya taso raka'a ta uku ya yi karatu ya yi ruku'u. Dan in karatu ya ba komai, to sai ka yi ƙoƙari ka je ka yi sujadar guda biyu ta so ka same shi ko da baka samu tsayawan ba shikenan ka samu ruku'un da ruku'u shine samu sujud samu raka'a guda wa illa idan ku kana jin ba za ka iya yin sujida ka zo ka kai ruku ka same shi na ruku'u ba limamin to shikenan taraka ku sai ka bar shi yawwa wa tabi al imam sai ka bi imam wa qarar ka atan ukura shikenan sai ka biya wata raka'a shi san da aka rasa ruku'u dai babu raka'ar in aka rasa sujida babu babu raka'ar wa haisu qarar raka'a duk inda aka ce ka biya raka'a fa to fala sujuda alaihi ba wani sajida akan ka illa an yakuna shakkan fi ruku'i inda zaka samu matsalar ko kai qabli sai dai in kana tunanin kana shakku ko kai ruku'u ko ba kai ba aw sujudu ko ko kana tunanin kai sajida ne ko ba kai ba ka tantance ba amma in ka tabbatar ba kai ruku'u bane ko ka tabbatar ba kai sajida bane kai kokari kai himma ka je kai su to wannan ba matsala a kanka an fahimta in ka tabbatar ba kai ruku'un ba kuma kai kokari ka je kai ruku'un ko ka ka tabbatar baka samu sujjar ba kai sai kai kokari kai sujjar da kai sujjar ka taso ka samu liman din bai dago daga ruku'u ba na wata raka'a ta gaba to shikenan ba matsala to wannan hukunci ya kare sai kuma hukuncin ana cikin sallah sai aka ga wani abun tsoro musamman ma zamanin da maciji ko kunama ana cikin sallah wa man ja'adhu aqrab wanda ana cikin sallah sai kunama ta zo masa sai kaga tayi wur wata kila tana so ta shiga kafarka aw hayatun ko kuma maciji duka yanzu dai wannan ya wuce amma na ji ana ce shekarun baya kamar shekara hamsin ana mana tarihi angwanan ana cikin sallah ya ɗan fi hamsin ma ana cikin sallah maciji ya zo ya so ya ɓata sallah yau ba zuma haka zuma yau ba nan an ci a angwanan anan aka yi macijin ya zo zai da ya so ya ɓata sallah to wanda ana cikin sallah sai kunama ta zo duk mutanen sun kare wanda suke ba da labarin wa man ja'alhu aqrabun wanda kunama ta zo masa aw hayyatun ko macijiya bakatalaha watakila a kusan akwai takalmi mai nauyi sai ka ɗauki takalmi mai nauyi a gefanka sai ka bibbige kunama ko ko watakila akwai wani sanda don ba a kashe maciji da takalmi ko akwai wani sanda sai ka ɗauko sanda sai ka ƙwanƙwashe kansa ya zama dai ba zai iya yin tasiri ba to shi kenan falashe alaihi ka kyauta inda ka rige mungun iri ba komai a kanka ba za ka ce a ai sallah babu ɗaukan wani abu ai duka ai ba za a ce kayi kare ba dan in kare kai za a ce kayi ba za kai ba dai to wannan bai kai kai ba dai ba in dai ba a dauki lokaci ba illa an ya dole fi'iluhu yawa sai dai kashe kunamar ko kashe macijin a kokarin kashewan an samu tsawon lokaci maimakon a kashe a cikin yan sakon sai aka samu mintoci to shikenan ko kuma ma auyarsa da birar kibata ko kuma ma a san kashewan yana kana gocewa kana gocewa har ka bada ga bayan ma ka juya gabar baya saboda kaga maciji ne yana da dan wahalar kashewa saboda ana ana so a dauke shi ne kuma ana tsoro ga ana san a daka a kashe kuma ana tsoro to idan maciji ne har ka juya wa kibla baya kana kallon yamma to shikenan fa innahu yaqta'u sallah ta yanke kenan in ka ji an ce ya dawo babu halin gyara ba za ka ce na yi ƙari a sallah ba bari na ba'adi abin ya fi ƙarfin ba'adi inda ka ji an ce fa ina ya dawo sallah ta yanke sai ya yanke sallar kenan to in yanke sallah kenan in aka ƙara kashe abin da za a kashe in jam'in ne gaba ɗaya ɓaci to in kai kaɗai ne ka ɓata to in limamin ya dage ‘yan wa'inda ya samu suka saura su suka jam'i ku da kuka yi wannan daburuwar cewa sai an kashe wani abu in dai aikin ya yi yawa ko ku har aka ce kun fuskanci yamma kaga kun juya wa ƙibla baya to shi kenan sallah ta ɓaci in aka gama shi kenan sai a je a sake sallah sabuwa wa man shakka hal huwa fil witr aw fi saniyati shafa'i wannan ana yawan yi wanda ya kasance yana cikin sallah sai ya shakku shin yana cikin raka'ar wutiri ne wato irin sallar da ake bayan shafa'i da wutiri ya fara shafa'i da wutiri sai ya kwankwanto sai na tunanin shin ya gama raka'a biyu nan da ake cewa shafa'i ya yi sallama ya taso ya fara wani raka'a ɗaya ta wutirin ko kuwa ba a wutiri yake ba yana raka'a ta biyu ne ta shafa'in amma ana yawan yin haka saboda tunani yanzu ya yi yawa sallar farilla ma ana iya wannan wasu wasun balle sallar nafila to wanda haka ta same shi yana cikin shafa'i da wutiri sai kwankwanto ya same shi shin raka'a ta biyu ne yake cikin shafa'i ko kuwa ya yi shafa'in ya yi sallama yanzu yana raka'ar ƙarshe ne ta wutiri in ka fara wannan wasun to shi kenan ja'ala hasa ne fi shafa'i hukuncin maganin warkewan wannan sai ka kaddara baka gama shafa'in ba sai ka kaddara dai baka gama shafa'in ba baka je wutiri ba in dai ka fara tunanin na gama shafa'i raka'a biyu ne na yi sallama ina wutiri ta ƙarshe ko ko a'a ina raka'a ta biyu ne ta shafa'i tuko sai na gama na wutirin to daga ka fara wannan tunanin sai ka kaddara kawai ba a zo wutiri ba ta biyu ne kake ta shafa'i shikenan abin da zaka yi kenan idan ka gama ta biyun ta shafa'in shikenan wasa ji da ba'ada salam shikenan sai ka yi sajidar ba'adiyya saboda abin da ya sa aka ce kai ba'adiyya watakila ka gama shafa'in ka shiga wuturi kaga kai kari kenan to tunda ka fara wannan tunanin sai ka dauke shi bakai ba in yaso sai kai sajidar ba'adiyya thumma autara a bayan kuma sai kai wannan raka'a daya saboda raka'a daya ita ce tafi muhimmanci ita ce tafi karfi wuturin wuturi ana iya raka'a uku shine mafi kankanta shafa'i biyu wuturi daya ko ka kana iya shafa'i raka'a hudu kai wutare raka'a biyar ko kai shafa'i raka'a shida ka wutare raka'a ɗaya kaga ya zama bakwai ko kai shafa'i raka'a takwas kai wutare raka'a ɗaya ya zama tara ko kai shafa'i raka'a goma ka wutare raka'a ɗaya ya zama sha ɗaya ko kai shafa'i raka'a goma sha biyu sallama shida kai wutare to ala kulli halin da mafi kankanta dai shine raka'a uku shafa'i da wutare kuma kar a yi a masallaci daga an gama sallar isha ko da kana jin barci bakka iya tashi da daddare to shafa'inka da wucirinka kar kai gurbin isha ka tabbatar ka kai shi gidanka ɗakinka gunda ka saba kake na fulfulinka ya kula da amma in kai a masallacin shafa'i da wutar fa ba wai bai yi bane daga an idar da sallar isha in kai shafa'i da wuturi a gurbin da kai sallar yayi amma baka yi amfani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yake cewa ku sanya sashin sallolin ku cikin dakunan ku kar ku bar dakunan ku su zama kamar kaburbura marasa amfani lalle ne komai lalaci ku sanya wasu daga cikin sallolin ku ku sanya su a dakunan ku saboda haka da shafa'i da wutiri da raka'atul fajri da sallar walaha in san samu ne a yi su a gida in yaso sallolin da ake kafin a yi farilla zaka iya a masallaci da bayan an idar da farilla ka iya a masallaci amma wa'inan sallolin yana da kyau a kai su gida shafa'i da wutiri da raka'atul fajri an fi so a yi a gida idan kai raka'atul fajri a gida in ka zo masallaci akwai dama guda biyu akwai damar kai nafila raka'a biyu kafin ka zauna a sallar asubahi akwai damar cewa in kai raka'a ta fajri raka'a biyu a gida in ka zo masallaci da asuba sai ka zauna ba sai kai nafila ba kowanne da dalilinsa dalilin da aka ce idan kai raka'a ta fajr a gida in ka zo masallaci da asuba ba za ka yi nafila raka'a bi tahiyatul masjid ba akwai hadisin da yake cewa babu nafila la salata ba'da al-fajr illa raka'at al-fajr hadisi ne ingantacce annabi ya ce babu wata sallah bayan an yi raka'at al-fajr sai dai sallar farilla to wanda suka ɗauki wannan hadisi ba a yin sallah matuƙar kayi raka'atul fajr an kulla sallah sai dai sallar farilla ta asubahi to idan ka tara kafa a wannan hadisin babu zancen kai raka'atul fajr a gida kuma ka zo masallaci kai wata nafila ko tahiyatul masjid magana ta biyu wanda suka ɗauki cewa za ka iya raka'atul fajr a gida ka taho masallaci kan ayi asubahi kai nafila raka'a biyu su ne hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa, Iza da kala a hadukumul masjida, fala ya jalis, hata yi salli rakatai. Idan ɗayanku ya shiga masallaci, in dai lokacin ya halatta a yi sallan nafila, to kar ya zauna sai ya yi nafila raka a biyu gaisuwar masallaci. To, in ka ɗauki wannan, in kai raka a talfajar a gida, ko kai shafa'inka da wutuninka da sauran dare ka dan jira alfajir ya hudu kai raka alfajir to in ka dauki wannan hadisi zaka iya nafila bayan ka shigo masallaci tahiyatul masjid amma da malaman suka wasa kwakwalwa suka wasa kwakwalwa suka wasa kwakwalwa wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza karkashin fahimtar mazhabar imamu maliki zai ce in dai kayi a gida ka zauna kawai wannan shine magana da malamai suka fi haɗuwa a kai amma dai ina jan hankali to Allah kar ana shafa'i da wutiri a masallaci in an gama isha raka a talafaje dai a dage a yi ta a gida ko da ka tashi watakila ka makara in dai ka san in ka yi ta a gidan in ka zo masallaci za ka samu raka'a biyun ba za ka rasa raka'a ko ɗaya ba to ka dage kai a gida in ka kana tsoro kafin kai raka a biyu raka atal fajr za a riga ka sai ka zo ka kai raka atal fajr ka shikenan balle ma raka atal fajr raka ce mai sauki an ce fatiha kawai ma an ka karanta yayi za ka yi karanta fatiha kawai raka a biyu kowace raka a fatiha ta yi amma dai ana iya ƙara sura amma dai mana aisha ta ce annabi idan ya gama nafil huninsa na dare idan ya ga alfajir ya doso fudowa sai ya shafa'i da wutiri ta ce idan ya tabbatar alfajir ya hudu sai ya yi raka'a talfajar raka'a guda biyu ta ce aikin tsabar saurin gamawa ba na iya ganewa ma ko yana karanta wata sura fatihar ma kamar ba ta shika a ganan akwai hikima hikimar annaba ɓoye yake karatun ke don inda karatun a sarari yake umarna aisha ba za ta ce ban sani ba ko fatihar ma tana cika kaga ana nuna mana raka'atul fajr ba a karatunta a salari kamar yadda shafa'i da wutiri ake karatu su a salari raka'atul fajr a koyi ake kuma fatiha ake karantawa in ka ƙara wata sura bayan fatihan babu laifi yawa fa innahu yaqdau wa man shakka hal huwa fil wutri aw fi sanati shafa'i ja'aha ja'ala hasaniyati shafa'i wa sallama ba'da salam thumma awtara wa man takallama bayna shafa'i wal wutri idan ka gama wannan shafa'i kamar yadda muka faɗa kana tunanin ko raka'a ta wutiri ne ko shafa'i ne ka ɗauke ta ta shafa'i ne in ka gama shafa'i sai kai ba'adiyya kuma sai ka tashi kai wutiri guda ɗayan nan saboda ita wutiri guda ɗayan ita ce tafi ƙarfi malamai suka ce zaka iya wannan raka'a ɗayan ma kawai amma dai ka haɗa ta da shafa'in ya fi yawwa wa man takallama baina shafa'i wal wutiri wanda ya magana yayi raka'a biyun nan ta shafa'i watakila sai wani dalili yasa ko yara suna fitina balle ma lokacin bai kamata a ce akwai yara ba dan an busanta irin wajen karfe hudun nan to shikenan sai ka manta sai kai magana kai raka'a biyu ta shafa'i kai sallama sai kai magana kafin kai wuturi malama suka ce in dai rakkanwa ne falashe alai ba komai ba za a ce kai kare sai kai wani gyara ba ba komai dan kai shafa'i kai magana bayan kai sallama ba komai in dai rakkanwa ne wa in kana amidan idan kwa da gangan ne kayi shafa'i guda bi kayi salma sai ka ci gaba da magana wataƙila shafa'in naka da wutirin irin na malalata ne ai an san shafa'i da wutar malalata ko wanda daga an isha ko ai a masallaci ko a je gida ai dan shine za a samu damar magana kai shafa'in shikenan sai ka sai sai kai maganganu to inda gangan kai kuriha ka aikata makaruhi ka aikata makaruhi me abin da ake nufi da makaruhi kayi abin da ba haka ake so kai ba amma kuma bacin sa bai kai a ce kai wani aiki ba wala shay alaihi ba komai akan ka wato ba za a ce kayi ba a ba kayi kare a ba komai akan ka wannan shine hukuncin wal masabuqu wanda aka riga shi sallar farilla aka riga shi wani abu daga cikin sallar farilla shine wanda aka riga shi raka'a guda rasa raka'a guda a sallah kuskure ne babba wanda ake rasa alkhairi mai yawa shi yasa ake so in zai yiwu ka tsara alwalarka da nafilarka karka yadda aka rasa raka'a daya a cikin raka'o'in sallar farilla to idan mutum masabuki ne ya rasa raka'a ɗaya watakila ko biyu ko uku dan in ya rasa raka'a hudu kan ba zancen masabuki ba ya rasa jam'i kawai amma an raka'a ɗaya ka rasa ka samu ladan jam'i rama za ka yi haka bi haka uku in sallar mai raka'a hudu ne to masabuki in adraka ma al-imami wanda aka riga shi masallaci idan ya riska tare da liman aqalla min raka'atin karancin raka ɗaya kaga baka samu jam'i ba kenan an riga ka fara jam'i wataƙila ka zo raka ƙarshe ka zo za ka yi ruku an ɗago ai ka ka rasa sallah ko ko ka rasa raka a ƙarshe an zo raka a ƙarshe kana sai ka samu sujida guda biyu cikakku kaga ka rasa sallah baka samu ko raka ɗaya ba kenan a nan ne aka ce an ba da damar za ka iya zuwa ku haɗu ku yi jam'i da wasu dan baka samu baka samu jam'i ba to idan an riga ka masallaci baka samu raka'a ɗaya ba to fala yasjud ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan idan liman wani abu ya same su a sallarsa da mamu da suka fara to kai ba ruwanka to ai dan baka cikin sallah watakin liman yayi rage kaga za su yi qabli watakin liman a sallar yayi ƙari kaga za su yi ba'di tunda kai baka ciki baka samu raka'a ko ɗaya cikekkiya ba to fa kai baka cikin wannan gyaran ba ruwanka duk abin da ya samu leman ko rage in zai gyara kai baka ciki fa in sajada ma'ahu idan rashin sani ko kidimewa dan da tautari abin da yake faruwa a sallah na qabli in an rage ko ba din an kare mutum ya sani sai kidime saboda ba a cika hakan ba ta cika aukuwa ba to baka samu raka'a ko ɗaya ba sai liman yazo zai yi qabli sai ka bi shi ko kwaliman ya yi kare sai zo zai ba'adi sai ka manta ka bishi kai kuma baka samar ka kuɗe ba shikenan da kai kuka yi kabli da liman ko ko kuka yi ba'adi bayan ya yi sallama sai ka tashi ka ci gaba da sallar ka watakila a zahar ne sai ka raka arka hudu idan aka idan aka yi sallama kai sallama sai a tambaye ka a ce wane ni raka'a nawa ka samu ne yace ai ni sujada na samu guda biyu da ka tashi raka'a nawa kai raka'a hudu kuma abin da ya samu liman na ƙari da ya yi ba a ji koko na ragi da ya yi ƙabli an yi da kai shi an yi da nema ai shi nake bi to wani raka a furin ba ta amfani ta ba hanyar gyara shi kenan sai ka koma gefe in ka samu abokai sai ku jam'e sabo in ba ka samu abokai ba sai ka je kai sallar ka kai kaɗai don ba a so mutum ya yi sallah shi kaɗai sai in ya zama dole ko an riga ka sallar jam'i a anguwarku ko a masallacinku in dai ba juma'a bane to Allah kar ka yadda kai sallah kai ka in dai ba sallar juma'a bane ba kuma sallar magariba bane kai latti to kar ka yadda ka saba sallah kai kadai sai dai in ya zama babu yadda ka iya saboda sallah mutum daya komai kyanta lada ɗaya ne inda uzuri mai karfi komai kenta in kai kai kadai lada ne inda uzuri mai karfi in ba uzuri mai karfi kuma malamai suka ce ba ba lada to saboda ka in ka rasa sallah in dai zaka samu mutum ɗaya ko mutum da sai ka zo ku jami'i in kuma ba za ka samu mutum ɗaya ko mutum biyu ba in dai ba magarba ba ne saboda magarba tana lokacin ta yana ƙurewa in ba magarba ba ne sai ka tada iyalanka sai kenan sai sai alwala sai ka shige sai ku jam'i saboda jam'in ta fi lada eh manyan bayan Allah ba sa rasa sallah akwai wanda duk a rayuwarsa daga duk tun daga sanda suka yi wayo ba sa rasa jam'i sai wata ran sai kuskure ya sa ya rasa sallar jam'i ya ta jin zafi ya ta jin zafi ya ta jin zafi ya ta jin zafin rasa sallar jam'in da ya kuma da uzuri ne ba wai da gangan ba ba kuma lalaci ba ya ce to tun da na rasa wannan sallah ta jam'i ni kuma a rayuwata ban taɓa rasa sallar jam'i ba to ni kwa na yi alkawarin sai na maimaita wannan sallar sau ishirin da shida tunda annabi ya ce in ka yi sallah za a baka daraja ishirin da bakwai to tunda ya yi ɗai shi kaɗai kaga ya samu ɗai kenan lada ɗaya ce to sai ya maimaita wannan sallar sau 26 kaga ya samu wannan daraja 27 ɗin to da ya haka ma bai su samu ba sai da ya kwanta kawai sai ya ga mafarki da ya mafarki sai ga dawakai masu kowa a angarman doki sai ga shi ma na da angarman doki ya hau kai sai ga wa'ancan jama'ar suna gabansa suna gudu yana gudu suna gudu yana gudu ya kasa kan musu sai ɗaya daga cikin na gaban sai ce bawan Allah ya ne kake wahal da kanka kake wahal da dokinka yace ina so ne mu tafi tare da ku yace ai ba za ka iso mu ba yau baka sallar isha da jam'i ba saboda ka ba yadda za ka iso mu riga mun tsere maka kuma wannan daga cikin magabata sallah ɗaya ne ta tsere mata jam'i mutum ɗaya ne ya zo masa ta'aziyya mutum ɗaya ya zo mata zai ce wane ban ganka a masallaci ba yau me ya faru sai ce eh ai laruri ne kaza da kaza da kaza da kaza da sai ce to sai ya ji dadin wannan mutumin da ya zo ya gaida shi kamar amar mutuwa yace amma nayi mamakin mutane yace yanzu wannan sallar da na rasa ya kamata a ce mutanen garin nan dubbai ya kamata su zo su min jaje yace da ɗana ne na rasa guda ɗaya ko namiji ko mace da ya ce karancinta da za a samu kamar mutum dubu goma da za su zo su mun jaje su mun gaisuwar ɗana ya rasu ko ƴata ta rasu ya ce amma ga abin da na rasa ya fi rasuwar ɗa ya fi rasuwar ƴa ba a zo an mun jaje ba ya ce saboda in ɗana ne ya rasu in ne haƙuri ko ƴata ai abin da za a bar shi ne Allah zai ban aljanna matsala ce mai sauƙi ya ce amma in aka ce jam'in sallah na rasa matsala ce ta addini ta lahira saboda ka jajjen da ya kamata a mun a rasa jam'i ya fi ƙarfi a kan jajjen da in an mun mutuwa za a mun haka magabata suke kuma na taɓa faɗa a nan da kunne na na ji kalifan abil fatai na taɓa tasawa na buɗe waya kalifansa yana bayani yana ce shi a wayansa a saninsa abil fatai jam'i bai taɓa tsere mara musamman jam'i mai wahalar nan an san jam'i mai wahala ai isha da asuba to shehu ali ina ga sunansa ali ne afkal shehu ali yace babansa abil fata a sanin sa sallan isha da sallan asuba shi a wayansa bata daba tsere mar ba to kaga kuma salloli masu sauki azhar da al'asar kan da magarba ai masu sauki ne ko to duka dai ana nuna mana ne in ba uzuri mai karfi ba in ba laruri ba do Allah kar mutum ya da jam'i ya tsere mar in ko ya tsere mar in zai samu dama ya samu wani sai jam'in ko ko ya tada iyalansa su yi kokari su yi wannan jam'i fa in sajada ma'ahu in kai sajada tare da liman ba maka samu jam'in ballar salatu shikenan sallah ta bace wa in adraka raka'atan idan kuma ka an riga ka sallah sai ka zo ka samu raka'ar karshe a zahar ko al'asar ko magariba ko isha wato raka'a ɗaya ka samu kamilatan cikekkiya ya ake samu raka'a cikekkiya in ka zo ka samu liman yayi ruku'u in kuka yi ruku'u kuka yi sujda ka samu raka'a amma sai zama ta ƙarshe to shikenan sajada ma ahul qabli sai aka samu sabani wata kin liman din sai sai ya rage wani abu a sallah wato sai ya rage wani abu a sallah to idan ya rage wani abu a sallar kamar misalin rage mai sauki a isha ne sai ka samu raka'a ɗaya ashe liman da ya tashi ya yi karatun a ɓoye raka'a ta farko ko raka'a ta biyu ai ana karatun a sarari sai liman din ya boye karatun kaga yayi rage to da ya tashi da ya gama sallar kafin ya sallama sai ce zai yi kabli ka san rage za aka yi kabli za a yi to in kaga zai yi kablin matukar ka tabbatar rage ya shi liman din zai yi kabli ko da bakka nan aka yi wannan rage to sai kai da shi ai ka samu raka ka samu jam'in idan ya gama maimakon ya sallama sai liman ce Allahu akbar aka yi sujada aka aka ce Allahu akbar shikenan in yayi ta ya sallama shikenan ka san abin da yi to sai ayi kablin da kai wa akara ba'di wa akara ba'diya hatta yutimma salatahu amma idan kuma ƙari shi limamin yayi ka samu raka'a guda ɗaya da liman ko raka'a guda biyu da liman ko raka'a guda uku dan in ka samu hudu kan ba matsala to shikenan sai liman yayi ƙari wani ƙari ne mafi sauki watakila a azhar ne da la'asar sai karatu a salari ko ina raka'o ko raka'a daya ko raka'a biyu sai faran faran kaga yayi ƙari za a yi ba'adi to shikenan kai ko raka'a dai ka samu da ya taso ya gama sallah sai ce assalamu alaikum ko ya ce za a yi ba'adu ko bai faɗa ba ma dai an san wani abu ya ƙara sai ce Allahu akbar sai ya sujina guda biyu sai ta hiya ya sallama to ai shi ya gama sallarsa ya yi sallama to kai kuma da baka gama sallar ba kaga karkai da shi karkai ba za ka yi sujidar ba'adin nan ba tunda ka sa jam'in idan raka'a ɗaya ka samu kaga yayi sallama yayi ba'adi sai ka tashi sai ka karasa uku idan ka karasa raka'a uku shikenan sai kai sallama kai ma kai tahiya kai sallama idan kai tahiya kai sallama kai ma sai kai ba'adinka ka cike gurbin kenan amma kar ka yadda kai ba'adi kar ka yadda kai ba'adi tunda kai baka gama sallar ba ita ba'ad ba ai sai an ƙara sallar sai ka tashi sai ka bashi yana yin ba'adin sa yana ce assalamu alaikum kana ga yana cewa Allahu akbar zai ba'ad sai ka tashi kawai ka miƙe ka ƙara sarakar o inda baka samu ba kai ma kai tahiya kai sallama kuma sai ka ce Allahu akbar kai ba'adin ka wannan shine yadda ake gyara fa in sajada ma al imami aliman idan kai sajada tare da liman ba'adi ba'adi ta kama shi kai baka gama sallar ba baka cika saurar kawo'in ba sai kai tare da shi kuma ka sani badalat salatuhu ba hanyar gyara watakila zahar ne yayi karatu a salari ka samu raka ɗaya ko biyu ko uku ya gama sallah ya ce assalamu alaikum ya san ƙari yayi zai yi ba'adi sai kai ba'adin tare da shi kuma ka san bai kamata kai ba to sallar ka ta zama condemn wa in kana sahiyan in kwa rafkanwa ne ka imauce kai to shi kenan sai da ba'ad salam sai kai ba'adiyya sai kai ba'adiyya sajida ba'ad salam sai kai sajidar ba'adiyya wannan shine hukuncin in da gangan ne ka sani sallah ta baci in rabkana kai kace aini na rabkana ne shi yasa da naga yayi ba'adi ni ma nayi ba'adi to shikenan sai ka sai ka yi sajidar ba'adi a bayan shine gyaran sallar saboda rafkanuwa ne ba ka sani bane na bayan an kammala sallar fa bayan an kammala sallar to wannan nan ne gonda ya kamata mu tsaya wai za su hana masabuku ba'da salam saboda akwai dan magana kadan ya kamata mu dan yi sai ku sa mana alama saboda kar mu tsallake guraren mun ci bai wuce goma ba to ba mai fensir ko ko za a iya gane gun ko fensir ko bayro in kuma za a iya gane gun shi kenan wa idza sahal masabuqu ne ba ada salamil imam wa huwa kal musalli wa hadahu za a iya gane ba to abubuwan da suke faruwa kamar yadda magabata kullum suke jan hankali a kai shi ne halin da ake ciki yanzu addinin musulunci wanda ya zo mana da shi har muka samu ya shiga hannunmu ya mana gata ya fitar da mu daga gabar wuta kowa ya san matsayinsa kowa ya samu mutunci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah yana cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ku da mutane kun kasance kuna gabar wuta ne in aka ce ku mutum yana gabar abu in ya dan yi tangal ina zai shiga ciki to ana nan gaba ɗaya kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun kasance kuna gabar jahannama da annabi ya zo fa an kaza kun min ha sai tsamar da ku daga jikin wuta sai kai ku can gefe sai kuka ga gidan aljanna kuka shiga to wannan wanda ya kawo mana wannan alkhairi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da addinin musulunci gashi alqur'ani ga hadisai da ya zo mana da su na bayanin alqur'ani din da musulunci an waye gari an samu wasu mutane da suke faman su daidaita shi da sauran mutane ko ku abin da bai kamata a faɗa ba na rashin girmamawa ana faɗa. To saboda haka mita ka tsantsan musamman masu shiga cikin waya za ka ga wani malamin yana ce ka faɗi kowace irin magana a annabi ba komai za ka ga wasu kuma suna tsawatarwa suna ce hakan ba shi da kyawu. To a matsayinmu na musulmi, to Allah duk abin da aka ce ya shafi annabi a girmama shi a girmama zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama iyalan gidan manzon Allah a girmama sahabban manzon Allah in aka yi haka shine za a za a tsira amma komai aikin mutum mai kyau kullum muna faɗa komai aikin mutum mai kyau in aka samu rashin girmama annabi ko ko aka samu rashin ladabi tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya rushe to an shiga zamani an zo zamani sai kaji ana ce Allah kawai idan mai bara ne zo a ba mu fi sabi a ba da saboda annabi shikenan sai mutum ya ce a'a a baka dai saboda Allah kaga in mutum ya haka ya nuna annabi ba komai bane to saboda ka irin wa'inan kalmomi kar suna fita a bakin wanda yake da cikakken nutsuwa ta addini in mutum ya zo bara ce a bashi saboda Allah ka bashi in ya ce ka bayi saboda annabi shin girmama annabi ya cikin ka bayi saboda annabi ko walakanta annabi ai ba saboda annabi ma in mutum ya zo ce wani ina so ka bani saboda girman iyayenka ai girmama iyayen ne ko ko ko wani da Allah ina so ka bani saboda girman matsayin jatumarka ai girmama ai balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka mu zamo masu kula da irin wa'annan wato maganganu da irin wa'annan abubuwa duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama shi babu walakantawa a ciki in iyalansa ne ka girmama su in sahabbansa ne ka girmama balle shi annabi kansa kashin kansa saboda haka wannan shine bala'in da yazo a dasawa kowane musulmi in aka zare girmama annabi da biyayewa annabi fa an zare addinin musulunci shi yasa wannan hadisi da kullun ake karantarwa a islamiya aka ake cewa lalle lalle ne ku koyar da yaranku da farko da aka ce ku koyar da yaranku sai aka ce ku sa musu soyayyar annabi shine hubbin nabikum ku sa musu ɗabi'a da tarbiyyar san iyalan gidan annabi kuma ku sa tarbiyya a ƴaƴanku karatun alqur'ani kaga san annabi san iyalan gidan annabi kutubun aka zo nan can karatun alqur'ani saboda ka mita ka tsantsan komai kankantar magana in dai ta rashin ladabi ne ko ta kaskasta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya fidda mutum cikin musulunci wani malami yana mana hikaya ko da yake karatu ne ba hikaya ba yana cewa manzon Allah da ya tashi zai tafi yakin nan na Tabuka wanda aka yi shi kusan ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yaƙi ne wanda aka yi shi cikin zafin rana lokacin bishiya tana da daɗin inuwa ‘ya'yan itace sun nuna kuma za a fuskanci tafiya mai nisa wanda duk annabi in zai yi yaƙi duk sanda zai bukaci zai yaƙi sai ya bakatar sai ya yi tauriya idan za a tafi gabar ne sai ce a shirya za mu fuskanci yamma saboda kar mutane su ɗauki labarin su kayewa maƙiya addini to amma wannan yaƙi da aka yi na jaisul usra ko ko yaƙin tabuka dama annabi kai tsaye cewa ya kowa ya shirya za mu tafi yaƙin tabuka in mutum zai je ya je in ba zai je ba ma shi ya sani to a cikin wannan yaƙin tabuka yaƙi ne wanda aka fuskanci sojoji masu yawa masu makamai daular da ta ci gaba kafin ma zuwa musulunci da dubban shekaru shikenan bayan an gama fatawa maka shekara ta takwas an tafi an yakin hawazin wato yakin hunaini a bayan sai aka shirya aka tafi yakin tabuka ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya a cikin sojojin da suke bin annabi za a yaƙi rumawa sai wasu suka ce a amma fa annabin nan ya yi garaje yanzu mu fuskanci yaƙi da rum anya kuwa ba garaje ba ne wato kamar ka ce a hausa anya kuwa ba a yi ruba ba annabi nan ya ce mu tafi wannan kamar najeriya na ce za a fuskanci amurka ko a fuskanci rasha anya kuwa shugabannin najeriya ba sai garaje ba a ce aje a yaƙi amurka ko rasha ko china misali kenan shi kenan da aka yi wannan tunani sai wani daga ciki ya ce kai kun shiru fa duk abin da kuke fa yana ji zai ji fa shi wannan mutum kul huwa uzni yana da kunnuwa zai iya ji fa wani kuma daga cikin mai dama dama bai ce komi ba amma bai hana ba amma a wani ruwayar ya dan yi murmushi kadan ko yayi dariya kaga kamar yayar da kenan da cewa an yi garaje to shi ko annabi in ka faɗa ko kai tunani a zuci Allah zai sanar da shi aka je da aka je suka zo aka ce ku ne kuka ce kaza da kaza da kaza ya aka yi kuka faɗa aka ƙarshe dai shi wanda ya ɗanyi dariyar ba wai da shi aka faɗi wannan magana ba amma saboda yana matsayi a wurin Allah yana da matsayi aka ce ai maganar da ka faɗa ta fitar da kai a cikin musulunci kuma wannan maganar da kuka faɗa kar ku ba da uzuri maganar nan da kuka faɗa kun fita a cikin musulunci har za ku tunanin annabi ya yi gadade zai fuskanci sojoji masu tsananin makami da yaƙi annabin wanda yake tare da Allah zai iya sako masa mara'ika guda ɗaya gama da rumawan gaba ɗaya amma ku ce wai kuriya ku ce kamar ya yi garaje to la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in yufa an da'ifatin minkum tu'azzab da'ifatun kar ku bada uzuri kun kafirta bayan da kuna da imani shine wannan bawan Allah da ya dan yi murmushin aka ce to yanzu ka fita a musulunci saboda ka faɗi an yi faɗi magana ta nuna kaskasci amma baka dauki mataki ba har an ga kai murmushi ko kai dariya yace ya rasulullahi to yanzu me ya gani annabi sai aka fita a musulunci abin yi shine ka take kalmar shahada abu na biyu bayan kai kalmar shahada sai an canja maka suna in an canja maka suna kuma tukun kuma ka zama musulmi to shine ce ya rasulullahi to na yadda zan yi kalmar shahada na yadda a canja min suna kuma ina so abu na uku ina so amin alfurma ina so amin alfurma in ajali na ya zo kar a san gun da kabari na yake dan in an san gun da kabari na yake labari za a na cewa kan ga wannan kabarin shine wanda wata ran za a tafi yakin tabuka aka ce kaza da kaza ya dan murmushi kaga zan zama abun zargi annabi ya ce to an yadda ya jaddada kalmar shahadar aka canja masa sunan kuma har yanzu ba wanda zai ce ga kabarin wannan mutum kuma shahada yayi a yaki amma ba a san kabarinsa ba sai da annabin ya rasu aka sa sai da Abubakar ya zama khalifa to a wani yaki da aka yi na tawagar Musailamatul Kazzabi wanda ake ce masa Harbul Yamama kusan ƙarshen rayuwar sai da Abubakar din wanda sahabbai aka sha kashi aka yi wahala sun fuskanci musailamatul kazzab da sojoji masu ƙarfi aka kar musulmi da yawa to wannan mutumin a wannan yakin aka kashe shi har yanzu ba wanda zai ce ga kabarinsa an karba addu'a sa saboda kada ya zama tare a ce wannan ne kaza da kaza har ya ya sake koma musulunci aka canja masa suna kaga ya zama ya samu na kasu to abinda ake nufi in har kaga ana taba annabi ko ana faɗan bakakken maganganu ana zaune lafiya to al'umma ne ba ta da kyau in al'umma tana da kyau ai Allah ba zai bari ba amma sai kaga ana faɗan maganganu wai sai a ce tauhidi ne wai kaɗai ta Allah ne amma kuma ana taɓa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kiransa ba za a yi ba ko kiransa ko kiransa ko magana ba za ka yi ba ko kiran annabi ba a yadda kai ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'alukum ba'al ba kuma sai sahabbai na baya baya ba hatta sayyidi Umar da sayyidi Abubakar dalilin in ka duba sharhin dalilin saukar da suratul hujurati wannan ne ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi ka duba sai dai abakar ka duba sai dai umar wasu ne daga cikin kabilun larawa suka zo suka musulunta da suka zo suka musulunta sai sai dai abakar ya ce ya rasulullah ai wannan ya kamata a nada musu shugaba amma wanda ya kamata a nada musu a nada musu ka'aqa'u akwai wani sadauki ka'aqa'u bin ma'abad sai dai umar ya ce a a wanda ya kamata a nada musu ya kamata a nada musu aqra'u bin habis aqra'u bin habis ya fi cancanta sai da abakar ce a'a ya na ce a nada musu ka aqa'u kace a nada musu aqra'u sai da umar ce ai aqra'un ni ina ga shi yafi dacewa a nada musu ya zama shugaban wa'ina sabon musulunci sai aka saukar da wannan aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya bayan mu la tuqaddimu kar ku gabatar da magana baina dai a gabanin Allah da ma'aiki annabi bai ce ai kaza ba kuma ku fara ka zuba matsayin sai da Abubakar da sai da Umar aka ce kar ku kara haka magana kawai amma kada ana maganganu marasa kyau saboda haka do Allah ana ladabi a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ana daukan abin da wasa abin da ake ya ɓaci ya kai kowane irin bala'i ya samu duniya Allah kiyaye mu Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira a to sai kai gani in ka dan na mutane ne suke mutane suke magana a kai amma ke cewa na yau wacin ma'aiki ya ce kaza da kaza sai iyan ku bai zo da abin da yake so ya kalle ka ce wasu ba na a annabi kaga dai duk duk alamar walakanta ne da rashin sanin matsayin annabi idan mutum ya zo ya ce maka nayi mafarkin kaza da kaza a sha'anin annabi ba ruwanka da cewa kace ba aya so kuma shi mai mafarkin annabi ka'ida ce baya zuwa ya ce ya shi yasa abin ya zama ruwan dare duk har mutum ya kai ya ce ya ga annabin bai a cika zuwa a ce na ce kaza da kaza ba ba mafarkin annabi ma in abu mai kyau ka gani ma an ce kar ka zanta shi sai a mutumin kirkin da kake jin zai iya boye maka asirinka ka balle annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba ta fuskar kwadaitarwa ba to ba a ce an ga annabi to amma kuma hakan ma ka ce kaga annabi ya ce kaza ka ce ka ce kaza da kaza ba haramun ne ba kyau na biyu ko na farko na farko kan ai kowa ya sani sai dai abbakar ne ko na biyu ko sai dai umar ne na uku ko sai dai Usman ne na hudu shine sai dai Ali illa ma kirgen ne in ka tashi akwai malaman da suka ce in ka ce Abubakar Umaru Usman Ali akwai damar ka ce Abubakar Umar Ali Usman akwai wannan damar yau amma dai kowa ya san wannan kararrakan ai tarihi ya nuna daga sai dai Abubakar sai sai dai Umar sai sai dai Usman sai sai dai Ali yawa to mm na? a ba a taya ta ba a taya azumi a mutum illa ma a ta neman magani in ta samu sauƙi ta biya in ba ta samu sauƙi ba kuma malamai suna iya ba da damar aiwanan ciyarwa amma inda ake samu a taya mutum azumi kawai bai shi lafiya ne ya sha ya sha biyu ko uku ko sama da haka bayan azumi ya warke sarai yana ayyukansa aka ce wane nawa ake binka ai ubi na sha ko uku to ka biya man a'a sai na samu dama sai an fara ɗari ana nan ana nan bayan wata ɗaya ko wata biyu sai rashin lafiya ya dawo sai ya mutu to shine kaga wannan azumin yana kansa tunda ya warke zai iya azumi amma yayi jinkiri yayi ganganci to a wannan matakin ne kawai ake yi yawa yayi ko to saboda lokaci salatan annabi ayatul kursi da laqad ja'akum sinatun wala nawm shuluhu bil mu'minina ra'ufur rahim qul huwa la bismillah marra uku Allah ji kan magabata Allahu samad Allahu samad Allahu samad walagina nas fatiha da salatul fatiha ilahi nas inshallah Allah ba mu lafiya da zama lafiya marasa lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ba amin ghayrul maghdubi alaihim sallallahu alaihi آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب الفاتحة